بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yau a ɗaya ga watan Jumada Thani shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda ya ji ashirin da biyu ga watan Nuwamba dubu da ashirin da biyar miladiya. Askari na za mu tashi. Ok to to to to to. Wata sati mun kawo magana ta cewa liman hadisi na alƙama ibn zaid an-nakhai alqama bin qais an-nakhai da kuma al-aswad ibn yasid an-nakhai cewa wani lokaci abdullahi dan masud ya zauna tsakiyar su ya yi sallah sai sai sai ce musa kai kuma sallar sallar bai nayi akwai wasu daga cikin malamai da suka yi magana cewa wannan din ko ko da ma wato an share shi kun san akwai tatbiq shi ma yi magana ba ko a tatbiq fi ruku wa san ya ake tatbiq fi ruku eh da Abdullahi dan Masudi ke yi a da can manzo Allah sallallahu alaihi ya bar sahabbai idan in suka yi haka da hannunsu maimakon sa za su yi kuyi sa shi a za su haɗa hannunsu nan shi maimakon su sa su sa wannan ko su yi haka ko mo su yi haka ya su haɗe shi hannun maimakon sa a gwiwa a jaraba misali kaga mu haka muke ko to su akwai wasu lokuta kawai da su haka suke kun fahimta haka wani shi ake ta tasdiq mantawa ne mu tattauna shi ba shi hadisin tabbatacce da Abdullahi dan Mas'ud har bayan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka yake a cikin ko na kawo na to haka da yake a cikin in ka duba cikin as-sunan Abdullahi dan Mas'ud yana cewa yana yi kuma yana cewa lalle a rika yi hadisi ne nake jin da alqama bin qisan nakhai na'am al-amash daga ibrahim nakhai daga alqama bin qisan nakhai sai labari je je ma sa'ad ibn abi waqas daga cikin manyan sahabbai sai eh kunna naf'alu zalika kuma umurna bil imsak ana ummata mu da haka daga baya kuma sai aka umarce mu daga daga ka sa hannun mu a guyo aka zama na sai kenan banda shi kuma akwai hadisi musab ibn sa'ad ibn abi waqas shi ma daga babansa cewa ya hana shi wannan tabiq ya ce ai an hana mu wannan akwai ruwaya daga daga Ali bin Abi Talib akwai ruwaya daga Anas da sauransu wanda ke nuna cewa masu ne wannan in Allah ta'ala ya sa wasu wani daga cikin ku ya samu dama ya ya samu ahliya a bangare ne mai muhimmanci da ya kamata a wallafa kullum wani lokaci ya kan zo ma a tunani amma kuma sai na zo gaba maka sai in abin nan amma dai bari mu faɗa wannan ƙa'ida ne zai maka wani da tawfur dawa'i wal himam ala naqli naqlihi cewa ba zala yana bai mutu abin da kullum labudda mutum ya san shi amma kuma saboda haka in ka ga sabai suna yin akasin wannan shi kenan baka cewa ce wata shirin ta mazala ta je musu to amma aka samu istina'at to wani ya daga cikin istina'i mazala kullum yana sallah amma aka yi abla mai musu bai sani ba to ta kila wajen wani dalili cikin dalilai shi ya ci gaba da zama akan abin da mazala ya tabbatar da shi a farfan abu abin masu ya da wannan kamar ibn masu ya da kuncin wato kirji akan akan annasku da wani matsala ya taba yi to shi a wajensa zai kaga annasku a wajensa tana da dan kunci kawai shi zai ci gaba da daukar shi a wajen sunna san sabai kuma ba haka suke ba a saboda haka ina ganin ka wannan mazhab din sani kawai saboda haka wanda yawa da mutum malai sace wannan nasikh mansukh ne an share ba ake abla dan masud cewa wani a tabbiqa wasu daga ci kuma kila ce kuma gabata kaga su sun ci gaba amma dai galibin magabata sun kaurace ba wannan fatawa ta Abdullahi dan Mas'ud to banda ita kuma sai wannan magana ta ta wannan ta ita cewa mutum da yi sallah a tsakiyan tsakiyan mamunsa guda biyu da muka faɗa cewa Abdullahi dan Mas'ud yana wannan kaga wannan wancan da muke cewa an share ta a fili take cewa an share din tunda ba sallah ba su sarraha shi wannan kuma wasu daga cikin malamai su ma sun ilhaƙin shi da da, da, da magana cewa an share shi suna kafa hujja da hadisi da cikin sahih muslim hadisin jabir yace yace na ina sallah ne tsaya ko a gumar da Allah to da dawo da ni dama sai jubara jubara ibn sakhar sai ya zo shi ma shi ma sai ƙara zama a hakunsa sai matsala sai ya comment shi ma ya ce matsala fa taqaddama sai ya sai wannan to wannan ai ba a cikin hadisin ba a faɗi cewa ya share hadisin abdullahi dan mas'ud ba to me ya share shi Ah, abin da zaka malamai suke yasa suke magana magana cewa kila ya share shi Ah, saboda shi kaga hadisin hadisin ah, hadisin shi ah, Jabir din nan shi naqil ne naqil ne an al-asr zan yi bayani kuji shi kuma hadisin alqama mubtin ne ala al-asr shi kuma idan an tashi ana maganan wane nasu wane ba wasu ba a cikin abin da kamar ya ta'arudi to a gabatar da naqil naqilun ne ala al-asl shine muqaddam akan mubqi yanzu misali aka samu cewa manzo Allah ya halatta a ci wani abu mu ce ya halatta a ci jakin gida sai kuma aka samu wata ruwaya manzo Allah ya hana cin jakin gida to sai ba mu tabbacin wanne ne na farko wanne na ƙarshe na biyu to kaga halaka cin jakin gida shi ne asalin abin da mutane ke kai shi haramun yana zuwa ne daga baya saboda haka shi wanda ya ce ya roƙe cewa manzo Allah ya halatta musu cin jakin gida mazalla ne ya basu ne akan asalin abin da suke akai kafin hani ya zo shi kuma hani shi ke bujirowa daga baya don haka shi hani shi ne na ƙilun adal asir to shi ne ya kamata ya zo a nabi ba na farko ba shi kuma wanda aka basu a asali shi ya kamata ya zo a na farko in ba haka ba to za ka zo ka ce kuma daga baya an samu an ƙara samun haramci an samu halacci a ƙara samun haramci ba kaga abu ya zama ya zama ana wato dan wacin zagaye to saboda haka shi ma anan mazala tsayuwan shi da yayi a inda ya fara sallan nan tsakanin mamunsa guda biyu shine asali tunda bai matsa ba matsawa kuma yayi wani motsi sabanin asali ne to cewa da aka ya zunguda gaba su kuma zabi sun dawo baya wannan ya cire mazala daga kan asali da aka shekara sai zo a lafiya shi kuma hadisin alƙamar shi kawata ba wannan wannan za mu zo a cikin usul fiqh za mu tattauna magana wannan turuq ne turuqul ulama ne min turuq tarjih in abu ya sha kai ku ga yadda malamai ke kan abubuwa shi yasa akwai matsala yana ba yana ba yana ba wato malaman umma na kirari نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربما مبلغ أو عام سامع da yawa ana samun wani ya je ta kan hadisin ya ta kan abu amma wanda ya kai masa ya fi shi fahimta eh to wannan kuma yana daga cikin biza na wata wannan al'umma Allah ta'ala ya sa a cikin al'ummar nan akwai malamai masu sauƙi da kuɗi kuma ba yadda ka iya dole hadisi suka fahimta da tasu saboda haka wasu daga cikin malamai sun sun saba akan wannan amma dai ni har yanzu maganan Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud ina ganin abata ala sa'a da yalwa wani lokaci in an samu wani ɗalibin limami ya haka musamman akwai kunci a wajen kowa aka mutu haka babu laifi saboda ai gashi manzo Allah ya bar mata a haka ya ai mun kanta hadisin ma wannan matar da take take zama tsakiyar su to kaga ya bar su akan haka ai da shi ma tunda an sama nasi kauta ce dake kawai ki gaba biki saboda al'asul shine maza da mata sun yi tarayya da juna a dukkan abin da yake umarni na shari'a sai abin da dalili ya zo ya tokace haka ne to sai ويجوز وقوف الواحد وراء الصف yace ya halatta kuma wato mutum ya zauna mutum guda guda mutum ɗaya ya zauna a bayan sahu wala yajidu ilayhi ahada kuma ba zai zo ya dawo wani wani saboda shi ma ya zama jama'a a wurin ba wannan galibin malamai aka ka tafi shi yana mai abinda wato malikiya mashhurul mazhab na malikiya cewa su abin da yake mazhab a wajensu shine wato ba wanda ya sallah shi ɗaya a bayan sahu haka yana da sallah shi za ku ga wasu daga cikin wanda za ga suna sallah a bakin jina duk suna yin wannan aiki na malikiya saboda wasu daga cikin malamai wannan shine ra'ayinsu suna ganin in an je wani babban masallaci ni mutum da nake a rayuwata dai ban taɓa ganin masallaci da in naje nake ganin mutane suna yin sallah a bayan sahu irin masallacin yan lilo na kaduna ba irin wannan kaduna inda babban masallaci kabiru ya taɓa yin tafsiri a babban mu babban ne haka babban sosai wato in ka je ina mamakin masu kasar da wannan masallacin da yake akwai wasu wanda za a gani wasu ko ko wasu din kamar tsofaffi ne wasu kuma ga dai irin su ne wasu mutane za ka ga su kamar dai ba ba su saba da addini sosai ba kawai za ka ga kawai ko can kana gaba na sallah amma su suna can baya kuma tsakanin can bayan fa za ka iya ga kamar salacin nan daga nan yasin ina masallaci ka tsallaka har can wajen su babu da babu su ko kaɗan suna can baya sai dai iska sai dai ya amsa awo amsa amma speaker je musu to wannan ra'ayi wasu daga cikin malamai sun saba ta wasu daga cikin malamai sun saba saboda hadisai hadisai da suka zo hadisin farko da ya zo shine wanda ya zo a cikin musulmi Imam Ahmad da kuma sunan na Ibn Majah la salata lil munfaridin khalf as-saf babu sallah ga wanda ya ce istaqbil istaqbil as-salah kaje ka ka tinkari sallan ka fa la salata lil munfaridin khalf as-saf babu sallah ga wanda yake ya ratsa sahu shi da bayan sahu zala ce ba shi da sallah wani hadisi ne a ko dai hasanul da zati ko hasanul li ghairihi hadisi ne na Abdurrahman ibn Shayban daga babansa Ali ibn Ali ibn Shayban daga babansa Ali ibn Shayban Ali ibn Shayban shi sahabi ne amma shi wato shi Abdurrahman ibn Ali ibn Shayban shi ba a gama tantance shi ba wasu daga cikin malamai ba su nuna ba san shi sosai ba amma dai a sahih ibn manda ma ya yi tsammanin cewa shi sahabi ne to wanda aka yi tsammanin cewa shi sahabi ne kaga to ba ta tabbas adalcin sa kenan tun daga shi abu salaha sa ba ana tsammanin cewa shi sahabi ne kuma akwai abul arab muhammad ibn ahmad abul arab daga cikin manyan manyan malamai na hadisi da aka yi su a nan afirka maghrib al arabi da dan qairawan ya rasa 133 ya wasa shi ya wasaka shi tsarin su imamun nasa'i ne da su imamu imamu tabari da su imamu la'imma ibn khuzaima ya rasu 333 imamu nasa'i da riga shi da su ba amma dai sun rayuwa a kani a kani daya sannan kuma al-ijli ya wasaka shi al-habib ibn ibn al-zahabi a ce al-hashim shi ma ya ya nuna cewa hasan al-hadisi sadaka hadisin hasan ne mafi inganci in kuma ma hadisin bai zama hasan ba da akwai hadisin wabisa ibn ma'abad hadisin wabisa ibn ma'abad yana yana cikin ashabu sunan ya ce musan imam ahmad shi ma shi ma manzo Allah yayi sallah kawai sai juya sai ga wani yana yayi sallah shi daya ya zama kamar wato a dabban da ta kebe bata shi kucin sahu ba sai manzo Allah ya juya ce masa a to na salatu lil fardin khalfa safi ko ko kamar yadda manzo Allah ya faɗa so wannan yasa malamai suka wannan hadisi ne hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi a ce isnadinsa ina jin hilal ibn yasa ko hadisi hasan hilal ibn yasa daga ziyad ibn abil ja'd su biyu duka suka tafi wajen wabi sadiq wabi sai ba su wannan rawi wannan rijal hu fiqat ya kamata mu zama hadisi ne sahihi ne ba saboda shi hilal ibn yasa fiqa ne shi kuma wabi sai ibn ma'bad sahabi ne so wannan yasa su cikin malamai suka yi abin nan suka yi sabani su mahallin mazahib waɗannan malaman mu na mazhaba suke cewa wannan nafi lil kamal saboda ai kaga bai ce masa yarin bai sallar ba amma shi a hadisin wabisa ba zai cewa ya bai sallar ba hadisin wabisa ba zai cewa ya bai sallar da amma hadisin abubakar yana cikin sahih al-bukhari za mu karanta hadisin a gaba shi ai ya fara yin kabara ne a bayan sahu da yayin ruku'in a bayan sahu sai tap tap tap tap tap tap tap sai sai sai matsa wajen sahu din zalla sai ce zadakallahu hisan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayin sallah da amma ka maimaita wannan makaga bai ce mishi sallan bata yi ba kuma kabar harma da yayi a farko bai ce ai bata yi ba tunda dai ka riga kai kabaran harma a wajen sallah baka shigo sahu ba saboda ka tunda dai asali na kabar harma asalin shiga sallan ya tabbata to wannan kuma sallan ma sun tabbata da malamai suka ce to wannan nafi lil kamal ne ba nafi lil sihha ba kun fahimci maganar malama suka ce wannan nafi lil kamal amma mazala anan kaga ya maimaita ya ce ma wani shi maimaita shi yasa imamu ahmad imam isa ibn rahawiya gabanin sama an-naqai hal hasan ibn salih ibn hay duka sun tafi akan cewa duk wanda ya sallah a bayan sahu shi da to bai da sallah sai imam ahmad sai imam isa ibn rahawiya da sauransu to amma ibn taymiya sai kace a bambance wataƙila shi wancan shi abubakar ta aika ga kamar yadda uzuri na rashin sani a lokacin da sauransu shi ta ce wala ta'ud shi kuma ba ku na mu'azzibina atana ba ka rasulullah wala ka shi ne aka aka mishi gargaɗi in ya mai ta ce a abin amma ga wannan wani wancan watakila shi bai da uzuri ne akan ba shi ɗaya ne kawai dai sallah abin sa saboda haka sai manzo Allah ya gaya mishi wannan ibn tamiya ya bamba tsakanin mai uzuri da bai da uzuri to wannan shine kuma ra'ayin da ba galibin hanabila suke akai su hanabila eh Imam Abubakar shi wancan da yake magana su hanabila su da yake tunda wajibi ne sai an shigo sahu sannan ka kabar harama su in kai kabar harama a baya sannan kai tab tab tab tab ka shigo to baka da sallah kun fahimci magana su su hanabila su can inda ake a saudiyan da ake ta magana to su a wajen su in misali ga sahu anan sai da to da kawai sai ka bani kamar harama tun daga can ka shigo to su baka da sallah sai dai ka zo kan ni da wannan ra'ayin ra'ayi ne marzufi amma dai su wannan shi mazhabu a wajen su saboda su a wajen su la salata ne da khalfa sai saboda la salata kawai la salata har asalin salata na kamar harama babu ita wannan shi shi abin da su hanabila suke akai amma maganar ra'ayin su ibnu taymiya ra'ayi ne wanda ya kamata ya tafi ya kula akali da shi to tabbas hadisi abubakar haka matsala ai a bayan sahu ya tsaye abu amma bai ce masa sallar ta lalace ba saboda haka wanda yayi ba uzuri to wannan watakila bai ce sallar ta sai maimaita a dauki mazhabin su imamu ahmad sa'd bin rawiya abdurrahman ibn abi laila ko muhammad ibn abi laila ko wakilin jara'a ru'ati da sauran malamai da shaukani ya kawo shi a cikin al'afa da sauran littattafan shi amma wanda yake da uzuri kuma wannan shi ba shi da ba matsala insha Allah ta'ala saboda haka magana mutum ya je in ka sahu daga gama nan ba shi da sallah wanda za ka suna fita a wajen a wajen masallaci kullum a tawazi kawai dan mutum ya yi wani cire da duk lokacin mazala ba babu ne ba kuɗi ne da zaka ce kai ba cire da ka kaza kaza kaza kaza ba kulle ba ko ba ma in zai in zai fai ba wali ya ce ya je dan baka saka ba wani auren ba kai da bukata ce auren in zai gaya dinsa sai ya je wani wuri sai ya bar abin duk yadda zai sai ya bar wajen in yi tashi na jin bacci sai ya je wani wuri sai sallah ce za ka daina ka ce wai haja bukata da ya kawata san abin da suke yi
shi gaba da abin da ba so ya hada shi baya so hada to kaga wannan mu- baya so hada to duk mummuna duk mummuna akida ce wannan ka ce kai ba za ka haɗe da wani musulmi ba so ya dole wai sai ne ka tsaya kowa wai haka kawai ne da kana maka sata ka tsaya akwai wata fatawa kuma da kusan eh, malam Ahmad Bamba shi ya ya yada ta a nan Kano cewa ba dole sai an haɗa kafa da kafa ba wannan ra'ayinsa ne marjuhiya ba wani dalili akan ta duk hadisai suna nuna cewa sai an haɗa jiki da jiki kafa da kafa to wannan akwai yanayi mazala duk yanda ake faɗan cewa ana haɗa kaza da kaza gwiwa da gwiwa to ai dai ba yanda za a yi wannan sifa ce ta haɗa kafa sai an haɗa kafa abin da dai kawai su da wasu malamai ke magana a kai shine kafan za ta haɗa ko har da yatsu wannan magana ce ta malamai ijtihadi zai shigo a cikin wannan masalar saboda wanda yake ganin shi shi amma dai lalle a halaka ba dan shine maganar maganar gaskiya Eh, kaji kaji dole mutum in zai za a hada ya zama kamar bunyanin marsus bunyanin marsus wato ai babu huci ba wani mashiga in kuma ka bar wani mashiga to mutum me yasa ka kusa ba kuma ku duba ku gani a ku duba ku gani duk wanda ta al'umma da take da take ba ta yin sahu da kyau sai ka samu a cikin suna yin sallah suna jawo juna ku da kyau ku gani ana sallah ana jawo juna ne saboda duk wanda ka ji ya kyata sahu da kai gari ke kai baka kai ba kai kuma zaka ji kai wannan me yake ma dake kenan an kaga an fa an samu rigima ne ku sallah ta ga ku tara ba ta raba ku. amma in ku haɗe duka shi kenan ku iya ba wanda bai da ku ta shi ne a huta to ai shine yanzu muke ta muke ta muke musulunci ai ba hujja bane me hujja ce ai ba ba inda aka ce maliki addini ne ita ita daya ce wala yaj- wala yajibu ilaihi ahadan kuma ba zai tun- ba zai jawo wani ya ce wai ya ya zai sai su zama jama'a ba dama jawo wani gaskiya wannan mu ya shi ya riga ya ya- Allah ya mishi ya dan dogo ya yi sa- ya yi gaba dan muka dawo da shi shi ba wai matsayawa aka yi ba sai ma da ya ce wal idrakin ruku'i wa in waje da madkhalan wace wala yajidu ilahi ahadan kare je ya ya ya ya ya ya ya wato jawo wani saboda wato ya zama ya ya sun zama jama'a ya zama shi ba shi ne sallah a bayan sahu ba wato ke ne sa kamti mai eh eh eh
ba za a ji musu bai nan wani ya zo da baya misali a shi wanda shi misali su yi suke yi kaga ai dama dole zai ka alama cewa to kai ga wani ku ƙara yawa sai za ka mushi alama abin da su suke magana na zo ina sallah ni ɗaya a bayan sau to na rasa ya ya zan yi saboda ban san wannan hadisi in shiga ciki sai na ce sai na yi wa wani magana cewa da Allah ya dawo baya saboda mu samu ku zama jama'a a wurin shi ne suke suka cewa kai haka da na gane.
sai kuma sai kuma wali idrakin rukuyi kar kuma wato a ya ya ya bari in ga
Shi kawai tsaya bayan kun kare kare ce.
ga- ga ga shi ga maganar abin da yake cewa wa fi muktasar da khalil wa salatu munfarid khalfa safi wa la jadu ahadan wa huwa khata minkum min al mudawwana man salla khalfa sufi wahdahu ajza'ahu wa la ba'sa an yusalli kadhalika wa huwa sha'anu لا ولا يجذب اليه احد فان جذبه احد ليقيمه معه فلا يتبعه هذا ولا يتبعه وهذا خطا من الذي يفعله ومن الذي جذبه to maganar ta ta kariya duk da abin da muka faɗa ne nan na sha mai da musa zai kawo ta wani magana cewa yana cewa ba dole sai mutum ya bi shi ba ba dole sai mutum ya bi shi ya bi shi eh, ya jawo ka kawai ka ke mai ka tsaya abin ka wala ya tabi'u ko kada ya bi shi Mm. sai ce wali idrakin ruku'i ya halatta wato mutum ɗaya shi ma tunda yana- irin yana magana ukuful wahidi ne ya halatta mutum ɗaya ya miƙe eh, ya tsaya a bayan sahuli idrakin ruku'i saboda wato ya ya riske ruku'insa ya zo a bayan sahu sai ya yi ruku'i sannan kuma sai a hankali sai ya biye shi fa sahu to wannan wasu suka ce wato shi ma ya halatta wannan juzu ya halatta wannan suna yin hujja da hadisin Abubakar ta ne da cikin sahihul Bukhari cewa da ya zo shi ma haka yayi mazala ta ce zalika hirsan zalika Allahu hirsan wala ta'ud to anan mazala me yake hanawa yana hana yin sallan da ya a bayan sahu ne da bari ta shi kuci sahu ko yana hana shi wannan tafafar da yi ne an fahimta magana da malamai ke kawowa eh shi shi kaga abin ai abu yayi da yazo ya ga mazala zai tazo daga rukuni sai sauri ya rukuni wannan gaggawan ne mazala ya hana shi inda mazala ya zo cewa idza uqimat salatu falata tuha wa antum tasamu wa tuha wa alaykum as-sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu kada kai wannan gaggawan ko da ta kuce maka tunda dai ba wai da sakacin ka bane ba sai kai wannan gaggawan ba shi mazala yake hana shi ko mazala ya hana shi yin kabbaran harama ne bayan sahu ko mazala ya hana shi tattakin nan ne bayan sahu wanne ne a ciki to wanda yake fahimta a cikin malamai cewa shi abin da aka hana shine wannan gaggawan kawai saboda su a wajen su waya juzu wuquful wahid li idrakil kull an fahimci maganar su nan kawai dan ka tsaya kai dan ka dan wanda su a wajen su hata ta taki mariya halatta dan wata taki da yawa malamai sa cewa ne dan halatta kawai da da ka zo a, sai ka ga a wajen wani furja a gaba sai ka dan yi ta taki ka gaba wannan tana cewa wannan babu laifi ko kuma a, wani a, wa- wa- wa- ana bukata wurin taga kai kana da kai ta tafi kaje ka bude ka dawo wannan da babu laifi wannan bai da matsala wannan tafi saboda kamar nan magana ma mutum shi magana da yin kabaran bai sahu din shi shi sa su malami suka kawo wannan magana ko san idrakin ko shi ma wasu su malamai sun yi magana akan cewa da ruku'i ne ko kuwa amma magana mafi inganci hadisin Abubakar da sauran abin da ake ruwaitowa daga sahabbai Abdullahi bin Umar Zaid bin Thabit da sauransu da sauransu duka sun tafi akan cewa da ruku'i ake ake samun eh, wannan eh, raka'a sabanin wanda yake ba da ruku'i ba da ruku'i wato ruku'i shine wanda in ka zo ka samu ka samu ka tabbata ka ka samu tsumanina akalla ba wai da kana haka shi wai na miƙewa ba wani haka dan uwa haka yace wai wai na ga kai tare maka sallar da kai amma na ga ni ban kalama ba kai kuma ka rama nace eh to kai na ga- ni da nazo ni ban fahimci cewa ni na ni na tabbata na nutsu alku'in ba ina haka na gagara miki da haka ni ban ban ban ban miki ban ban ban nutsu ba dole sai ya nutsu akalla kasar wadi shine wanda an tayin da zai iya zai iya tasbihi daya to wannan shine Malam wannan hadisin ya yi daidai da mazabar hanabila.
cewa Na fahimta cewa akan cewa ba za ta yi kafara ba sai ka shi.
a'a to ai kaga iya in misali su haka suka fahimta ba to ai kaga su kuma suna bata sallan shi ne amma kaga shi mazala bai bata sallan Abubakar ta ba wala ka raddi ma yake musu ai shi mazala bai ce zai cewa idza raka Allahu hisan wala ta'ud su ba suna bata sallan sa ne amma shi mazala bai bata sallan sa ba ya tabbatar masa da sallan sa Eh, saboda haka dai magana mafi inganci a dan tartabo na ya halatta kabaran harama mutum ya zo to wannan shi ne mazala ya hana saboda kai ya gaggawa kan ya gaggawa ya zo hakan ta kafinsa ko ana ko ya rasa ku ya zo ya shiga ciki sai mazala ya ce ba za ta tuba ba ta samu amma adraktum fa ma adraktum fasallu zaka kar ayi wa irin yadda Abubakar ta yi amma da ya yi kuma sallarsa ta yi da ya yi sallarsa ta yi kuma misali yana cikin ya zo nan ya- shi ɗaya ya kabar sallah shi ya tsammanin sau ya cika sai aka gama da kuɗi kuma sai ya ga to sai ya- sai sai sai sai yuke shi ƙara shiga cikin sau wani sallarsa ta yi kabar har ba su kowa sai ya maimaita ba Eh, muka ce kuma da kuɗi magana mafi inganci ana da sata yadda raka ana da sata yadda kuɗi wannan shine abin da hadisan matsala suke nunawa kuma shine aikin sahabbai galibi kusan ittifaqin sahabbai ibn mas'ud ibn abbas zaid bin thabit da sauransu kamar da za ku gani wannan riwaya a cikin imamul ghalib to ku ƙara shi wannan tunda na ga ba shi ba ta da yawa kace ka in ya riga ya kafara kafara ne kabar haraba harama eh Allahu akbar to kuma ba ba gaba zai yi ba zai je tafiya gefe haka misali ya samu ge- eh, a gefen sa akwai eh, akwai wani wajen zama sai sai sai in ji ok ba tare da ya waiwai ba eh ka kai kuri kai wai wai tunda dai ai ai kawai dan gaba zai yi.
Ok.
kawai dai zai dan yi zai zai dan yi slanting ne eh ah, wa in waje da madkhalan gashi ne ya faɗa ma yace in ya sami wani wata yar wata yar mashiga da khala in qaruba yana kusa fiye ya shiga babu laifi wa yalzamul ma'mumu niyatul iqtida'i yace al-iqtida'i na ku yace akwai akwai hamza a ƙasa eh ku cire hamzan nan wannan wannan hamzatu wasu da ce ya kamata a sanar mu samu illa imamu daga karanta a subhanallah yi kuma rajina yawar wannan kuma bai sa hamza ba eh yayi yayi wa yalzamu al-ma'mumu wa yalzamu al-ma'muma haka ya kamata ko da ce ma'mumu wa yalzamu al-ma'muma niyatul iqtida'i ya lazimci mamu ya yi niyan koyi da liman wai in zai shiga yi niyan cewa ya koyi da liman wannan dole ne wani wasu da cewa malamai suna cewa dole ne amma dai wannan gaskiya an tsawaita da yawa A- a- kullum wannan wannan yana bukata a sami abu ne amma mun an mun dauki cewa dama ya niyya kawai shine kawai shine aikin niyya ta take da aiki shikenan amma ba dole bane wai dan ka shiga sai ka yi niyyar cewa kai kana bin liman sai dai amma in ka kwance niyyar daga baya ka shiga kana bin liman kace kai fa ba bin wannan ba liman kace ba kai ka kai sallah ka ba ba ba fa bin shi kake ba abin ta magana in ka kwance niyyar daga baya amma dan ka zo ka shiga baka halarta da niyyar ba to tunda dai kai niyyar aikin da ba aikin an shi ka zo yi masallaci da ka zo ai dole kai niyya ta wa musawatuhu fi uyunis salah bi aynis salah kuma dole ya da- ya da- ya daidaita da shi a a asa- asalin salin da yake yi. in yana asuba sai ya asuba in yana azhar sai ya azhar yana al'asar sai ya al'asar kai mai azhar ya bi al'asar ko mai al'asar ya bi azhar abin da suke faɗa kenan kun fahimci magana fala ya tamma qadin bi mu'addid kar wanda yazo yana yi- yana qaba'in sallah yana rabakon sallah yazo ya sallah da wanda kike shi shi shi wato yana ada'i wala bi aksi ko kuma akasin haka wala muftaridun bi mutanaffilin mai farali kuma kai sallah ba kare sallah a bayan mai nafila bi khilafi akasi amma sabanin akasin haka sabon me akasi kenan mai nafila um, uh, muftaridun shine wato wato ba ba- Uh, fala ya tammu qadin yawa fala ya tammu muftaridun kada mai farilla ya koyi ya zama mamu bi mutanaffilin da limamin su ne nafila bi khilafi akasi sabanin akasi wato mai nafila zai iya koyi da mai farilla an fahimta wani ya halatta wannan ah, kun san duk ba shi da mazhabin da mu muka tabbata kai ba saboda hadisi suka zo da yawa akan wannan Ah, mu'adh bin jabal yakan yi sallah da matsala kuma yaji tan angwaje mu sallah shi lokacin da yake yi ba nafila yake ba su ba farilla suke ba to shine anan suke cewa to kaga ai shi anan ai mai faralli ne ke bin mutane ke bin mai nafila eh okay shi ma nan sun hana muftar da mutane fil bi khilafi aksi shi ma sun hana shi afwan sun hana a to sannan kuma mazalla ɗaya daga cikin hanyoyin salatul khawfi ai akwai magana cewa salatu ta biyu shi nafila yake yi. ya yi sallah da su sai ya sallame wasu kuma suka zo suka zo suka ƙara yin sai koyi da shi shi ba nafila yake ba nafila yake yi to haka wannan magana ce ma- magana fi inganci dole ya halatta me me nafila me me- me faralla me farali me nafila dole ya halatta me ramu ramu ko yabi me mai cikawa mai cikawa kuma yabi mai rama ko mai duk ya halatta wannan duk wannan ya halatta wa sahihu sihhatu salatul musmi'i abin da yafi magana mafi inganci yace asayihu idan yace asayihu anan to akwai ma- ma- bukawa suka magana tana da mafhumi sahihu akwai magana kuma ba yake ba shine sahihi ba akwai ad-da'ifu akwai al-aqwal ad-da'ifa a mazhab wanda ba ba goyi bayan ta ba shine sallah na almu- a- a- a- a- mai tabligi zakara mu cewa Allahu akbar din nan magana mafi inganci ta ta- magana sallar ta inganta wannan na fito a cikin mazhabin malikiya kansu akwai maganar cewa wasu suna cewa ta Allah shi sallarsa in ya daga murya kun fahimci magana yace wa sahihu muqabilun wa sahih shine akwai magana akwai al-aqwal da'ifa Ah, kuma wani waya ce daga Imam Malik Ma- Imam Wahab ya tambaye Imam Malik cewa ah, ah, wannan zakaran da ake yi ana iya yi sai ce to in an yi babu laifi amma dai wa tarku huwa habbu ilayya ni dai a bar wannan kai ya shi yafi to haka shi kansa yin wannan taron gaskiya a mazhabin malikiya wannan akwai akwai magana sosai sai idan akwai bukata galibi hujjar da suke kawowa shine wato lokacin da Allah ya rashin lafiya ya dan faɗo a doki da zo yana yin sallah daga baya akwai wanda ya mashi ina ko Abubakar ne ake cewa ya mashi zakara sannan kuma bayan nan a lokacin da ya zo wato rashin lafiya sannan ta karshe shi ma Abubakar din anan ya mashi zakara in ta ce to kaga babu wani hujja ce wannan which means sauran abubuwan aikin sauƙin da mazala ke yi ba shine ba duk wani hadisi sai waɗannan hadisan da ake kawai sai an yi kale-kale ina maka cewa wannan ba shine ake sahabbai ba saboda haka maganan eh, yin zak- zakara wannan ba sunna bane wasu daga cikin malamai sun yi magana akan ma sallar ta ta ɓaci sai dai cewa sallar ta ɓaci wannan akwai magana gaskiya ba za a yi saurin cewa sallar ta ɓaci ba amma dai ya munana ya munana kwarai da gaske in dai babu bukata in akwai bukata wannan kaga to dama bukata wannan shikenan haka abinda kaka ga ana yi a maka su maka daga baya wannan ta zama ta zama gadan wani gida ne su aka cire su daga payroll kuma aka cire su daga gadan wannan gidan to su ba su da aikin yi kuma da haka dole a basu ci gaba da yin wannan wannan ya mutu wani zai gada ta zama sarauta kuma don haka dole su su ci gaba dole su kiya sarauta Eh, ka in ganin waya waya ana yi a Saudiya duk ba ya zama hujja Saudiya ba ba ba ba- ba ita ce addini ba addini shine manzon da manzon Allah take da takar wato mana wa sayu si'atu salati al-musmi ingancin sallan wanda yake jiyarwa wa salati bihi da kuma wato ingancin wanda ya koyi da shi sallan wa- shi zakara din walau kawo bai na yadayin imami da zai tsaya a gaban limaminsa wa amkana hu liqtina kuma ya iya ya iya koyi da limami din jazatu wannan ya halatta wannan babu laifi ya halatta wato idan an cika kamar sallar ranar juma'a wani je gaban limaminsa shine ake magana kuma ya kuma ya iya samu cewa yana jin abin da limamin ke faɗa speak ni yana kai masa to wannan ya halatta babu laifi Eh, na'am
a kan kasar na'am
mutum yana da yaya ya da yanki salawa ba yana da yanki kowa tana nan kuma wani zubin yana zama lagos din wani zubin kuma zai zai zauna to da kasar da ya kama shi ne ban ji ba ko ina zai iya kasar a'a inda ya fi zama yanzu ni ba iyayena duk suna suka kaduna ba to ina je zariya kaduna duka in suka je ina je suka ko sai sai in tayi sai in ta cika sallah kuma can ai yanzu ba nan ne wajina ba ni yanzu mahaifata ta zama nan ne waje gida na ba yanzu ni yanzu nan Kano nan ne wajena nan yanzu nan ne nake sakakken zama ba ta ranar komawa ba can kuma duk ina je cewa za a yi ya je ya je gida ya dawo ko kaga kaga- kaga na je in dawo ne duk inda ka fi zama nan ne nan ne gidanka eh in kuma duka gidanka ne duka kana zama zama mai yawa kan je ka yi rabin shekara can ka je rabin shekara na misali wato duk zama kake yi wato a shekara in ka kirga za ka kuma canjar aka yi shikenan sai zama zai zama duk gidanka Eh, kai ka zama fulani tashi kuma Mm, duk inda kuka je gida ne eh Zaka take cika talaka.
eh eh Idan nashi zaka take cika ko ina take.
eh, in ya zama gidan ba amma in ka je ne ka dawo ya zama gida ba Eh, ga abin da shi almazari ko aljallab ne jallab yake cewa wala la yaju wala yajuz an ya'tama al-muftar bil mutanaffil bi halatta wato mai farli ya zama mamu ga mai nafila ba wala ba sa ya'tama al-mutanaffil bil muftar amma babu laifi mai nafila yayi koyi da mai farli to kuma galibi me ba a raba abubuwa mutamatilai ne wala ba'sa wala ba'sa an ya'tamal mutanaffiru bil muftaridi shine abin da ke cewa bi khilafi aksi ai babu laifi mai nafila da mai farilla amma su malikiya suna hana mai mai mai- mai farali da mai nafila amma mai nafila zai iya bin mai farali shi wancan kaga sallar tana nan shi kuma wannan tana nafila ne neman lada yake ta tsawo yake yi ma ubangiji shikenan wannan wai sallar tana nan to amma kuma duka abubuwa ne guda biyu mutamatilai to bambantawa din bai da wata fuska mun tsaya kaman sosai a dogo a shi kuma fito da wuri ba. to maraƙi su'ud limubtagin ruqi wa su'ud na shankiti ya gama faɗa mana mabahis na usul fiqi wannan kitab kitabu usul fiqi usuluhu dalailul ijmali ya faɗa maka mabahis ɗinsa ne wato inda wato duk abinda in ka ji an kawo shi a wajen malamai to inda zaka mazinnan zaka je ka same su a maka bayanin sa shi usul fiqi shine magana cewa akwai usuluhu dalailul ijmaliyya al adilla al ijmaliyya a suna daga cikin mabahis in kana son a maka ka nemi bayanin su to duk wajen malaman usul zaka je kuma su ma usul din suna daga cikin wato sinadarai na usul fiqi yace wa turqu tarjihi khairun tali wasu daga cikin malamai turqu tarjihi suna hade shi a cikin dalailul ijmaliyya shine khairun tali wannan shine mabahis guda ɗaya kenan na biyu kuma sai ki cewa mal ijtihad min shartin wadah duk abin da yake sharda ne na ijtihadi shi ma a fayyace yake a bayyane yake shigan shi cikin abin da malamai ke sa shi cikin sinadarai da mabahis abin da ake bincike a cikin ilmin usul fiqi kaga shi na biyu kenan sai na kuma wa yutlaqul aslu ala ma qatarata ana kuma suna itlaqin asali akan al'amuran rajih shi ma daga cikin mabahis na usul fiqi kamar mabahis na bara'atud dimma in kana son ka maka bayani zaka je ka ka ka ka wajen malaman usul ne kamar magana cewa al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana والأصل حمل النصوص على حقيقتها وظواهرها wannan in ka neman bayanai su zai zo mabahis na usul fiqh to nan da nan daga ya ga maka yanzu yana ta maka bayanin wato bangarorin usul fiqh ne kafin ya shiga maka bayani kar ka je daga baya ka ce ai duk da maka wannan bayani a baya ba in ka ga yayi maka magana waya wallafa littafin waya fara wallafa littafin kuma me yake nufi yanzu ya maka magana akan bangarorin sa shi akan me akan me zaka yi tsammani a usul fiqh za a koya maka dalilul ijmaliyya وطرق الترجيح نفركو سيكما شروط الاجتهاد نبيو سنكما سيكما الأمر الراجح براءة براءة الذمة سيكما الأصل في كذا الأصل كذا نقاط جمع المينا فلا تو أنا شو دي على جمع بحث الأصول الفقهي سيكما يجي مك فصل فصلي والفرع حكم شرعي قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النابي أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب آه والكل من أهل الملاح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة آه تو yake cewa wal far'u in ga ga ga maka magana akan usul din usul shine wadannan abubuwa guda uku can bare ba ba ga usul ijmaliya zai magana maka kuma al far'u far'i wanda suke reshe na waɗannan na waɗannan wato a al'adilla al'ijimaliya. Al'adilla al'ijimaliya shi ne na ce muku saɓanin al'adilla tafsiliya. Galibi al'adilla al'ijimaliya su ne a ce wani abin da shi ɗaya to wasu kuce-kuce da yawa za su shiga ciki. Kamar a ce asalin umarnin mazana shi ne wajibi. To kaga wajibi abubuwa da yawa za su shiga cikin wajibi ne. To amma ka ɗauki wani abu guda ɗaya ka ce wannan shi ne wajibin. To na kaga ya zama fara'i kuma. Fara'i wato dai shi ne akan asali. Ya ce wal far'u shi far'i hukumin shar'i shine hukuncin shari'a qad ta'allaqa bi sifatil fi'li wanda ya damfaru ya ratayu da sifa na fi'ili a kanadbin kanadbin mutlaqa kaman a ce kalamu sahabi ne abin da ke maka magana anan far'i shine hukumin shar'i almuta'alliqu bi sifati fi'il mukallaf mukallaf duk wani hukunci na shari'a wanda yake da alaka da aikin baligi shine kamar na abubuwa guda biyar da muka aladilla al-ahkam al-taklifiyya al-khamsa shine shine far'i na usul fiqi shine alwujub almandub alharam almakruh sai kuma al-ibaha to duk abin da suke suna alaka da shi mukallaf baligi to shine ake kira al-farq kuma yanzu hukuncin shari'a ne ke da alaka da baligi din cewa abu musahabi ne ko wajibi to shi ke alaka yanzu shine abin da ake kira da alfarhu muqabilin al'asulu can da aka yi magana al'adila ijmadiyya kun fahimci a yanzu duk wannan duk wannan a dunkule ke bayarwa muka je ta zaku ga me yake nufi bi sifati kana da bin mutlaqa kamar a sake kawai a ce kaza musahabi ne wal fiqhu shi wa fiqhu idan ya ga maka magana akan asali yanzu in suka ce asulu asulu me suke magana kuma shine ma dan gata ya kama maka magana far'u far'u shine abin da alaka da al-ahkamu taklifiyya al-khamsa yace wal fiqhu shi kuma fiqhu huwa al-ilmu bil ahkam shine mutum ya zama ya samu ilimin hukunce hukunce li shar'i na shari'a nama hannani aina saba hannasibu ila shar'i kun fahimci maganar da yake yi wannan nama ha- nama shine nasaba shi wato ilimi na fiqhu shine al-ilmu bil ahkam shar'iyya to amma da yace maka wal fi'lu tare da aiki bil shar'i wal fi'li na ma hannami wato me dangantawa ya danganta shi wannan aiki zuwa ga shari'a wato karka ce shari'a kadai saboda a cikin shari'a akwai abubuwa da suke alaka da da da da da da, da masail ilmiya ne ba amaliya ba to shi fiqhu nan yana da alaka da masail amaliya ne kawai an fahimci maganar shi kamar ba a gane ba to mu tsaya a nan sai in sake bambitawa ko gane sosai yace wal fiqhu shi fi'i fiqhu huwa al-ilmu shine mutum ya san ya zama- ya samu ilimi bil ahkami shi- na hukunce hukunce hukunce hukunce na mene na li shar'i na shari'a wal fi'l ka samu fi'ili kuma aiki na dan adam na ahkam taklifiya na ma hannami mai dangantawa ya danganta su zuwa ga shari'a shi ma abin da ake so kenan wato in zaka ce ahkamu shar'i ka kuma ka ce ahkamu shar'i al-amaliyya kada ce ahkamu shar'i al-ilmiyya الشرعية الأحكام الشرعية العلمية بأيك بقى الأحكام الشرعية العملية أكي مغانا أنا شو أنا أم فهم جيتا برش دعو بقى أي a duk wannan aka wuce su kuma in ba an je wajen mai dan matsala ba za ku ga duk wannan abin nan ai mi magana magana kan asali yanzu asali shine yace ya faɗa wannan usul da ya gaya maka din zama usul fiqh ne akwai asl akwai al-fiqh to shi yanzu kowanne zai maka bayanin daidai da shi to al'asulu dama a yare shi ne ai wani al'asas kenan ko Eh, wani tushen abu to shi ne yake ce maka amma a wajen usul malaman usul fiqh us- duk abin da suke shiga da shi da ma'anar shi da sunansa na usul shine abin da suke kira mabahith mabahith fi usul fiqh abin da shine sinadaran in kana son ka san shi sai dai ka ji wajen littafin usul to shine ya ga maka abubuwa guda uku daga ciki ya ga maka akwai dalailul ijmadiyya muqabilin aladilla tafsiliya aladilla tafsiliya sune wadannan abubuwan guda biyar sannan kuma sai ka yace maka kuma dalailul ijmaliya da yawa daga cikin malamai suna hade shi da turqut tarjih abu ɗaya ne sannan kuma sai ka maka shartin ijtihadi yana daga cikin mabahith na usul fiqh sannan kuma sai ka maka magana kuma al al aslu ala ma qadara al amr rajih fi subarat al dhimma to shine sai yanzu muqabilin asali da ya ga maka yace wal far'u shi kuma far'i reshe daga asali din shine hukumin shar'i shine hukuncin shari'a kad ta'allaka wanda yake ya ta'allaka bi sifatil fi'li da sifa na aiki nan maliki kana da bin mutlaka kamar kawai a ce kaza maliki yayi musahabi to wannan shine far'i wannan ya fito insha Allah to wal fiqhu shi kuma kaga wajen fiqhu fiqhu me ma'anar sa a yare fiqhu ma'anar sa a yare shine alfahamu kuma ana iya amfani da al fiqhu ana maganan har bangaren aqida in za ku tuna to amma shi a nan da yake da bayan magana kan magana gida bane suna ce huwa al-ilmu bil ahkam shine ka san hukunce hukunce hukunce hukunce kawai in aka ce al-ilmu bil ahkam har bai ilma gida da shigo ciki li shar'i da yace sai ka ya kafa kaidi guda biyu yace li shar'i na shari'a in ka yace maka na shari'a yanzu me ya fita maka da shi hukunce hukunce na hankali ya fita kar ka kawo hukunci na hankali yanzu hukunci na shari'a shine fiqhu mu a wajen mu anan sai kuma ce ah, wal fi'li kuma da hukunce hukunce kuma na aiki ba na ilimi ba ba na kudircewa ba kawai kadai malamai suna sun- suna dauko adna fi'il a matsayin wato mabahis na fiqhu a wajen maganan cewa niyyan bambace ibada da ibada to ita ce adna fi'il a wajen su amma ba rago rago sauran abubuwa da ke alaka da tauhidi ba shi ake maka li shar'i wal fi'li wannan ahkam ash-shar'iyya al fi'liya na ma hannani wato duk wani mai dangantawa mai hadawa to ya hada shi wannan aiki din da shari'a din ya hada waɗannan ƙuyudin da aka faɗa maka haɗe su tare wato in ka tashi ka ce alfiqhu huwa al-ilmu bil ahkami shar'iyya al-fi'liya ko al-amaliyya wannan shine abin da yake son ka ka faɗa nan to amma kusan baiti ne baiti kuma ba komai za a iya faɗa ba duk in mutum zai baiti ai dole akwai dan kunci ta a abin nan a duba sosai in ba a gane ban sake mabita ba misali, Mm.
intikali ya fita daga cikin wannan.
itiqadi da sauran abubuwa na aqidu ya shiga ciki ya fita ciki afwan ya fita ciki saboda wannan yan mabahith ne na ilimin tauhidi shi anan mabahith na ilimin fiqhu fiqhun da ake maganan tsarki sallah azumi shine hukunce hukunce da ke alaka da shari'a da kuma aiki eh to shine abin da ke magana eh shi ga shi aikin nama hannami ayin nasaba hannasibu istari zama tare suke wato shine ilimin sanin hukunce hukunce na shari'a na aiki kuma kar kai shiru ka ce ba da aiki ba to sai mu tsaya ana a duba a gani Muhammad na kaya duru duru ya bana saboda haka abin da ake magana shine hukunce hukunce na ilimi na shari'a na aiki abin da kinka gane kenan ba ilimi wani hukunce hukunce na shari'a na aqida ba a ilimi na shari'a amma na aiki yawwa tam ina ne sai wannan ko tam za mu tashi na? lokaci? sadisatu wa salatun wala arba'un ko haka ne ba sun fi karyewa su sun fi ka zuwa ai ta walakin thumma al'uqudu in takun mu'awadah ko faharriran ha wa da'il wa da'il muqatara thumma al'uqudu sannan wato al'uqud duk wani wato shiga cikin wani alƙawari za ku yi ba juna wasu wani kullatayya da za a yi kan can kawai kullatayya wani abu za ku kulla tare kai da zagi da amur su kulla in ta kun mu'awada idan musaya wani abu za ku yi fa harriran ha to ku yi shi a bayyane ku fito da shi a bayyane fa in bayyana fa in sadaka wa bayyana ko to fa harriran ha ai fa bayyinan ha wa da'il mukhatara kar ku bar duk wani abu da zai kawo rudi duk abu da zai kawo hadari duk abu da zai kawo wani wani rashin tabbas to ku bashi alqaida talifatu wal 40 qaida na 43 gashi wannan lokaci ya dore kuma hada suke da baiti bi na gaba wallahi bala yace wa hiya anna al-uquda tanqasimu ila qismayn wato su wannan kulatayya sun kasu kashi biyu qismu mu'awaba qismun na farko shine wanda yake da alaka da musaya mithul al-bay' wal ijara misali ciniki da ake yi da kuma wato kwadugo da ake yi zan yi maka wani abu ne sai ka biya ni kaga mu'awama ne wanda musaya maka yi fa yajibu an tuharrara dole a zama an tace magana an tace bayani an yi bayani a bayani mubin wa an takuna ma'luma kuma ta zama an san abu wa an tatimma fiha shurutul ma'rufa kuma sharadai sanannu akan da suke da alaka da wani abubuwa zama an san su duka kuma sun an cika su لأن كل واحد من المتعارضين وهكذا يدعو متعارضين إيه؟ آه، لأن كل واحد من المتعارضين يريد أن يكون حقه قائما saboda kudi muta'aqidai ne haka yace da ku haka yace to wannan ba sai duba shi a sai mu duba eh galibi ai al'uqud muke ake magana ina ina ina ina kan taban kalma da Na'am, yake ce saboda duka guda biyu masu wanda suke suka suka kulla kullatayya din guda biyu kowa na yuri an yakuna haqqu ko qa'ima yana sanin zama haƙƙin sa an mika masa haƙƙin sa abin sa wa idza kana hunaka jahala in akwai akwai rashin sani a cikin ɗaya daga cikin sufofi na kulla abun da aka kulla sara zalika sababin lin nizai zaga zai zama abun ya ji ya zama sanadiyan da zai kawo musu abani banya da tsakanin mutane wani hada kala saboda haka mawaƙin ya ce harridan ha a tace maganan a bayyana maganan a ta hariri a bayyana abu sosai a tankade shi wa da'il mukhabara kuma ku bar abin da zai kawo rudi fato qad ya ya karanta na wato ta fata aqidu fata aqidu akada ghara fatu fatu qad fatu qad akada ghara fatahsulu fihi al-mukhatara bal yajibu an yakuna ma'lum li anna nabiyana ha bai'i al-qara sai za iya karanta shi bi bilbina'il bilfataha ko kuma bilbina'il majhul din ba kun ga ce fataha qaidu ok to wannan fahar ya yayi fataha qaidu ne saboda ai wannan fahar wannan asiru amrin ne kaga fataha qaid aqada kar wato da wada'il mukhabara kar kai abin da kawo rudi fataha qaida sai ka tafi ka je kana kulla kullatayya da zai kawo rudi fatahsul fihi al mukhabara sai a sami wato rudi a cikin cinikin naka bal yajibu an yakuna ma'luman dole zama abu ne sananne da annabi nabi sallallahu alaihi wasallam bai al-gharar saboda bazala ya hana ciniki na garabi wa in takun tabarru'an aw tawfiqa fa amurha fa amruha akhaffu fadri tafruqa yace amma idan tabarru'i ne kawai wani abu ne da aka yi na kulatayya da aka yi ba kulatayya ne na na mu'awaba ba na wato musaya ba a'a na wanda isani aka ma juna aw tawfiqa ko wani abu ne da na yadda da kai na baka ajiya ko na baka jingina misali saboda fa amruha a habba to wannan lamarin ta lamari ne mai dan sauki al'amari fadli tafarqa kamar mu tsakanin bambancin guda biyu hada albata timma lil bait sabiq wannan baiti cikamakon baiti ne na baya bayan ka tabarru'an in ya zama an yi shi na tabarru to shi kulatayya din al'aqlu din ayi ne na tabarru'i aqlu tabarru'in akai ba aqlu mu'awaba ba yani aqlu uqurun tabarru'i kaman uku da aka yi na na tabarru'i na kawai neman isa'i da juna da kuma kyautata ma juna kal hibati kamar kyauta da ake yi wa sadaqati da kuma sadaka me bace tsakanin kyauta da sadaka eh shi galibi sadaka kawai kana neman kai tsaye ubangiji ne ya baka ya baka biya maka wasu bukatu ka bayar galibi sai galibi zaka je samu wani mai bukaci ka bashi amma shi hiba akwai niyya da kuma da niyya muhimmi da shi ma niyya na daga cikin abin nan amma shi shi kyauta bayan ka bayar kuma ka wata ɗan maslaha da kake son ka dan kwata har dan kwata miki tsakanina da injiniya to wannan ba shi kyauta kaga wannan abin zai karu yasa malamai ke cewa bil itlaq sadaka ta fi amma idan kuma kyauta tana iya ta ta sadaka ya zama akwai wani zumunci da aka kara tare ko kuma akwai wanda kake ka ba din wani malami ne ko annabin Allah ne kaga wannan in yi tafiya cewa kaga sai a zama ta fi sadaka amma mutlaqan haka to sadaka ta saboda sadaka Allah kadai aka nufata amma hiba kyauta banda banda ka nufaci Allah kuma kana son kuma wata maslaha ta duniya saboda wani ka kauta daga sharrin sa wani shune masu gari da aka dishe kana kana kai musu wasu abubuwa saboda idan kai ma matsalar ka ta zo kai ma shugo kaga wannan hiba ka musu ba sadaka ba wa ma ashbahu fa amruha khafifun lamarin ta wato abu ya dan sauki wa ala hadha falaw wahabta shakhsan shay'an kaga akan haka inda zaka ba wani mutumi wani abu majhulan da ba san me ka bashi ba amma kace na baka wani kyauta amma baka ban za baka mota daga cikin motoci na baka faɗi wanne ne ka ta'ayini ba fala ba asad ba babu koyi da annahu hasala in hasala ala ma yurid fa huwa al-matlub saboda idan ya samu abin da yake bukata to ya samu abin da yake so din wa in lam yahsul fala darra alayhi in kuma bai samu ai babu wani cutarwa sabani shi bai'u mu'awaza can idan ya zo ya ce maka ka zo ka ce kaza da sifan kaza za ka kawo mishi ya ce shi abin da yake bukata mashin ne mai batar mai batar ɗin kuma wanda zake yana da wani kurumbu a baya ko yana da wani dan wani matokari a baya ka kai kawo shi wani baya da matokari to yanzu ka ka kawo mishi abin da ba shi ke so ba akwai darar sau da yana dama ya fasa to amma shi wannan in kyauta kace za ka bayar shi dan baka daga cikin babura na da ne da muka sayo na wato ake musu matar din da ake musu caji din nan zan baka ɗaya daga ciki da a can kayi ne zaka bashi mai dan kurumba da kuma mai dan matokari a baya sai ka ɗauka wani wani mai kamar yake ka bashi wani babu matsala ai babu darar dama ke zaka ce zaka bashi wa kazalika tawfiqa haka zalika arrahan yana nufin wato anan kamar wato jingina amru wa akhafu wa lihadha yajuzu an yurhana an yarhana ma la yajuzu bai'uhu saboda haka ma ya halatta ya bada jingina abinda bai ata siyar ba kattamar qabla budu islahi kamar wato ƴaƴan yabanya wasu ƴaƴan itatuwa ƴaƴan mangwaro misali lokacin da suke danyin su kafin kafin wato su su fara nuna ya ta kace to yanzu na yanzu ka bani bashin kuɗi gidan gonan nan ko kuma wannan mangwaron yanzu ka riƙe a matsayin ban da damar amfani da wannan mangwaron sai yayin da ta kawo maka abu na da maka da kuɗin ka a matsayin wannan ya zama jingina to ya halatta Jingina kenan.
jingina ina baka jingina wani abu ka bani ka bani bashi da kai ba za ka yi baka rance ba ka bani rance ba sai na baka jigila sai na ce to gaje mangoro ka san dai mangoron nan dai da wanda ƴaƴan da suka fara dan fitowa sun fi kuɗinka eh na yadda to gashi eh, ka rike shi a matsayin ba zan amfani da shi ba sai sai da dawo ka da kuɗinka to wannan ya halatta sabanin da mu'awaza ce saboda mai saboda wannan ai tawfiqa ne tawfiqa ce la'annahu law law qudira annahu ma hasal al-maqlub Ah, saboda inda an kaddara cewa wato bai samu abin da ke bukata ba fal haqu baqin ita shi wato haƙƙi da ke da ke da zaka bi din to wani haƙƙin yana nan ba zai zama ya gushe ba wal hada qala saboda haka yace sai mun karanta li'anna dhi in hasalat fa maghnimu wa in tafut fa laysa fiha maghram saboda shi su waɗannan abubuwan idan an same su ne kyauta da sauran sudin gidajen in an same da ake so fa maghnimu to ai riba aka samu riba kafa ce in misali na ce zan baka zan zan baka mota kira ban ci ban faɗa ba na ce zan baka mota daga cikin motoci na kai kai labari zo maka cewa an yi ci zai baka mota nan zai baka marsandi ne fa sai je baka wata yar wata yar kanuwa daga baya to kaga wannan ai hiba ce kai ne ka sare dama li'anna bi in hasalat inda ka samu marsandin fa maghnimu ai riba kafa ka samu wa in tafut in kuma baka samu fa zai fiha maghramu ai ba wani zarar ba wani cutarwa ta hadu kai li'annabi yani uqud at-tabarru'at saboda shi wannan kulatayya da ake yi dan na tabarru'i kawai in hasalat in an same ta fa maghnimu to wannan an samu kawai wato riba ce wa in lam tahsul in ba samu fa zai fiha maghramu babu wani abu da za a ce za a je a sa mutum galla sai ya biya ba za a ce sai ya biya ba babu wani wato tarar za a ce sai ya kawo ولذلك يسامح فيه بالجهل saboda haka ma ake dan kauda kai in aka aka samu jahala walau wahaba al-insanu abdan abiqan inda mutum zai zo ya ba wani bawan Allah kyautan bawa da ya gudu falhiba sayiha a nan kyautan tayi lanau in hasala ala hadha al-abd saboda in ya samu bawa fa huwa zalimun ya samu rabo wa in lam yahsul alayhi in bai samu bawan ba fa laysa bi zalimin ai kaga ba za a ce wai za a je a ci wancan tara ne ba kuma wato ba za a ci shi ma wanda ya ba da kyautan tara ba tunda ce baka yi shi dai ya baka kyautan bawa wanda ya gudu wakazalika baqiyatu tabarru'at wakazalika tawthiqa haka zalika wato abin da ake bayarwa na na jingida lan al-haqqa baqin saboda shi wannan haƙi yana da fa in hasalat at-tawthiqa fa hadhihi ziyadatu fadlin idan an samu an samu an samu cika cikamakin wannan ita jingida da aka bayar ba a samu wato wani abu ya lalace ba to wannan ziyara ce na falala wa in lam tahsul in kuma ba a samu an da mushi da wannan rahan din nasa ba لم يضره شيء ba abin da zai cutar da shi saboda iya wa hadha huwa al-farq alladhi talaba an-nazim mulahazatahu wannan shine babbacin da shi mawakin mai tsara wannan waken ya nema ku bambance bi qawli da fadin sa fadru fadru tafarqa ku bambance a samu jahala a irin wannan ya ta kuma a samu sauran sharɗai na kulatayya ba su cika ba sabanin uqud da mu'awaba duk uqud da mu'awaba wannan haramun ne mutum ya je yayi ba tare da an samu bayani ba ba tare kuma da an samu gaskiya ba da magana ya ce albayyana bil khiyar ma la tafarraqa fa in bayyana wa sadaqa haka yace burika lahum lahu ma fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima ta wannan dai sai ga tun wannan za ku isa su a cikin abubuwa da yawa musamman a cikin abubuwan zamani yanzu abubuwan zamani duk abin da mu'awaza za a yi ba a ce kanka sai da abinka a waya ba ba ce amma duk abin da za a yi sai shuru na ma'arufa sun cika in sifa ce sifan da ka bayar shi za ka kawo ba ka zuwa ka je ka ɗauko ka je can mu ne ko mene ne ke ka je ka ɗauko wani abu ka yi dawo da hoton ka sa ka ce kana sai da shi amma ba ka da shi kuma kuma daga baya ka je ka bazama ka kawo in ka je ka kawo baka ce ka ai babu wannan kana a kasuwa sai dai haramun ne sai da ka dawo da shi ai dole ka yadda ka faɗi sifan nan shi za ka kawo in ba za ka harbe ubi sifa ce to duk abin da aka samu kwabanin haka aka samu jahala ko aka samu garar sai ku tambaya ku ce to wannan tabarru'i ne ko taufika kyauta ne zai baka alheri zai baka daga isani ko ko jingina ne aka aka bayar in ba jingina bane mu'awaza ce zaka shiga haram saboda haka wannan da shi ake ake dabbaka abubuwa na na zamani da sauransu na'am
misali yanzu yanzu da ake zamanin waya mm
yanzu mutum ya ɗauke kan kaya a waya eh sai zama na ya yi ɗaya da ɗan hoton ya fito da ɗan kaya eh ba kamar asalin yadda suke ba
eh malam ne to wannan gaga wannan shi da alamutu sha'ibul malami yu'ta ya ja sa rigan da ba da ba fashi wannan rigan ba a wannan dai to in akwai wanda za ka gani sab- in in dai hotel ne bai fito ba kafta da shi ya zama ya zama kiliya a kuma mutane sun fa- sun bai fahimci cewa nan hoto ne dan hoto ne hotel ne ya tattaro waya ta sha babba ko wani abu in sun fahimta shikenan ai edition kai amma in kai ne saboda saboda a sama garar to shi dama duk abin da zai samu a samu garar a samu ruɗi ya ce kash ni wala sai da aka hawan ma na ga abin ma ba min kyau ba kamar ma dai in fasa na na taɓa zuwa na je na siyo na siyo waya ya ji shi ne ita ce farkon bayan da can da can sai dai a ce mana wayoyi an gwangwanin da an san- an san sha wuya da duka ga abokan kasa da waya kai ma ka da waya ka daddage ka daddage in da je mahaifiya ta sai ta yana ta samu kuɗi sai ta samu kuɗi na ce ta sai mu ya ce ba ka da za a faɗi je jami'a ce fa ban da waya ba ana ka aka yi daji aka sai mutu ce da nokiya to daga nan kuma aka dan fara dai a je a samu ɗan gwangwani a samu kaza a samu kaza wata ne kawai haka ya zo na sama ai ba cikin iyaye mai bani kuɗin nan na je na saya ma bibi blackberry ba kada na je na saya kawai yana da ya zo shi ya ɗan fi mu sanin waya da ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ce nawa gaziya na wata nawa na siya ce ai an ce ka da kuma gaziya a so ni da har wannan fa mutum wanda zai je ya siyo kenan daga baya za ce balle wanda ka je ka mishi ka ka jijjara hoton sai ka dai zai gani zai ga kawai shi an tuce shi shi gaskiya ba aka gani ba gaskiya wannan ba an samu garari to wannan mutum ya tashi in kuma babu garar ana fahimta shi kenan wannan ka'idan ka samu clarity da picture irin wannan garin ai da ana yi har wajen neman aure ma duk da ke gyara hoton ki kuma sai an je sai an je a ga hoton bayan da ake so ba ya yi shafi tafi ai oyo ya ai almudana Allah ya kyauta da na mu tashi rawatul uqala ibn hibban al-busti To, Ibn Hibban al-Busi yana kan magana dai kan ilimi a Muhammad, da Allah idan yau ka ce ma mashaula su da Allah ya kama littafin zuhudu. Zuhudu. Ya in ka haɗa mashi kawai zuhudu, zuhudu na na- na- a eh amma dai zuhudu dai na na na na- na wanda ake kanta a- a zaure ya santa na na wannan wasu nasa na ahlul bait nan ake zainul abidin nawa zainul abidin
biyar ko nan goma eh za ku iya kawowa eh eh eh eh za mu iya kawo ko dan biyar din ba ko ka kawo su duka biyu mu gani ba wannan eh dole zan je kasuwa to shikenan eh ana wani wani yare da zauri kuma sai mu gani na san da za mu sa saboda ya ƙara ko ya ƙara bai da mu haka ya sa hankali mai kowa wajen mutuwa dan shi can wannan labarin mutuwa sai can kashi zai yi ta to sai ce an shirya ne Muhammad ibn Abdullahi ibn Zanji al-Baghdadi yace wa fil ilmi wal naku yace wa fil ilmi ko wa fil hilmi eh to to zai kusa yau na wani na ƙara muku ni ma Eh, wa fil hilmi ko al ilmi dai yayi wa fil ilmi wal islam lil mar'i wazi'u وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة وإخلاص صدق علمها بالتعلم يا يا فدا لا كون فدا- فدا- نعم في أي في أي يتي وفي العلم shi a wajen neman ilimi shi wannan wanda ya waka yake cewa fil ilmi wal islami kuma ga ga wanda kuma ya lazumci musulunci a watar a watar ba wa fil ilmi bin abubuwa sannu sannu da hakuri amma jinan ilimin ya fitin da shi ilimin da yake mana magana lil mar'i gaba ga mu- ga mutum wazi'u ya kamata ya zama ilimi da kuma wato musulunci da mutum zai samu ya zama wazi'un wani abu ne da zai rika hana shi aiki na banza shine wazi'u wazin shi ne duk wani abu da zai zama tsingiya ya hana ka abin da yake bai dace ba wa fitar ki ta'at al-fuadi al-wazi sai kusa shine annahi ku rubuta wa fil ilmi wal islam lil mar'i wazi'un wa fi tarki ta'at al-fuadi kuma yana sanya mutum ya bar ya daina biye ma- wato san zuciyarsa ya daina yi masu zuciyarsa da'a wajen wajen bi- biye mata almutayyami wanda yake shi ya riga ya ya ya- ya kaskantar da kansa ya zama kamar bawan zuciya da shi almutayyam almutayyam kusan da ya fi al- al- al- ɗaya daga cikin maratib ne na ubudiyya Eh, mutum ya zama eh, mutayyam shine wanda zai ga ya riga ya narke kawai ya zama bawa na ubangiji Eh, to shi muke na bawa zuciya kuma eh, to shine ba a san shi shine wa fi tarki ba'atil fuadi al mutayyim wanda ya zama yana kullun yana nan yana yi ma zuciyarsa da'a to ilimi zai zama abu- wani wazi mai hana shi zuwa ga yi ma zuciyar shi da'a basair rushd lil fata musabina wa ikhlasu sidqin ilmu habit ta'allum ana ibrahim ibn nasr haka yace na ku to to yawa na to ku ka karanta mu na ta da yawa da yawa ne ku gani ai bi ne ra na fa cika baki ya shi dai ta sami'tu muhammad ibn yusuf bi bi farabra bi bi bi far- ah, ah, ah, farabra wannan ɗaya daga cikin ɗalibai ne imam bukhari muhammad ibn yusuf al- al-farabri shine shi ibn shibban kiwa ya yi saurare shi سمعت عبد الله بن عامر بن شبويه يقول سمعت علي بن عبد الله يقول قال سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة نتشيوا كان داود الطائي داود الطائي يا كذا daga cikin malamai masu tsoron Allah ya ka zama min man alima wa faqiha ya zama mutum ne wanda ya yi ilimi kuma ya samu fiqh sun ba abin sai ya aiki ina nuna maka cewa aiki da ilimi wannan sharadi ne dole mutum a sami shi na aiki da ilimin sa hakan bayan kayan aiki da ilimi kuma dole a samu kuma kayan ilimi kuma dole a samu kuma kana kana aiki da ilimin ka wannan kaga wa ma alaihi wa ma alaihi inda hum mutaba'ati al-hilmi babu cewa fil hilmi alaf saboda shi ya ya dace da shi babu da to bari mu sake wata baitin da kawai wanda na fasalan bai mu ba yace wa fil ilmi ko kace wa fil hilmi a wajen bi a sannu a sannu ya yace mana kunan eh m- eh, wa ma alaihi min mutaba'atil hilmi ko eh wato mutum ya je ya ci ga- ya tafiya a sannu a sannu din yace wa fil hilmi mutum ya bi- ya ci tafiya a sannu a sannu wal islami kuma ya rike musulunci lil mar'i ga dan adam wazi'un ya kamata zama suna hana shi wani wani halau ne da ke hana shi abin da yake na ba daidai ba wa fitar ke ba'atul fuad kuma zai hana shi a wato ya- biye mazuciyansa almutayyam wanda da shi ya zama bawan zuciya to ilimi zai zo ya hana shi ya zama ya biye ma zuciya basair rushdin shi wato ya samu basira da zai zama ya nuna mishi ya zama yana haska mishi hanyar da zai bi usabinatu lil fatas suna tana zama wato kamar mahaskan shi da zai dinga haska mishi hanya ga yaro wanda yake son ya- ya fahimci daidai wa ikhlasu sidqin kuma wato eh, ita ya zabanta gaskiya ilmuha sanin wannan bit ta'allumi da koyo ne zai san wato yadda zai tsatsanta gaskiya da kuma tsatsanta wato bin abubuwa a sannu a sannu an fahimci baiti din to sai mu kanta akhbarana ibrahim ibn nasr al-anbari na ku yace ko qala hadathana abd ibn humayd abd ibn ibn humayd babban malami ne daga cikin malamai na ah, wanda suka rubuto mana waɗannan ah, abu- su al-bukhari da muslim da sauransu yana da tafsiri yana da kuma littattafai da sauransu حدثنا سعيد بن عامر قال آه، عن حميد بن الأسود بن عن عيسى بن أبي عيسى الخياط قال قال الشعبي إمام الشعبي ياتي إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان كان wanda ke neman ilimi shine wanda yake ya tara sufofi guda biyu al'aqlu ya tara hankali yana hankalta ilimi din wan yana fahimta kenan wan wan nusuk haka yace na ku da kuma wato wato botan Allah fa in kana aqilan in ya zama yana da fahimtar ilimi wala mai kun nasikan bai zama yana da bau- yana da bautan Allah ba qila hadha abul la ra- la yanalu illa an-nusaq sai a ce mishi wannan lamari fa ba wanda zai samu riban shi sai mai bautan Allah falam yatlubuhu sai haka ba zai iya neman sa ba wa in kana nasikan in ya zama mutum ne mai a- a- a- mai bautan Allah wala mai kun aqilan bai zama yana da fahim- yana da hankali zai dinga fahimtar ilimi ba qila hadha amru la yanalu illa al-uqala wannan ilimin fa ba wanda ke samun sa sai wato masu fahimta falam ya tulubu da haka ba zai iya neman ilimi ba zai samu ilimi din ba qala sha'bi sai sha'bi yake cewa faqada rahibtu an yakuna yatlubuhu al-yawma silzi ni dai gashi yanzu ina ina bikin tabi ai shi sha'abi yanzu ina gudun ya zama a yanzu ana ana sa ana neman ilimi din man laysa fihi wahidatu minhuma wanda shi ba da ɗaya ɗaya daga cikin biyun ba ɗayan biyun ba da shi la aqla wala nusuk ba shi da hankali na fahimtar addini kuma ba shi da ibada yace to shi tun a zamanin sahabbai fa a zamanin tabi'a bai fara wannan magana mu bale zamanin mu babu il- babu a- ibada ko babu fahimta to mu bale wannan zamanin zamanin da mu sai illa ma sha Allah kuma dan da yawa yanzu masu magana zaka ba su da fahimtar addini ba su fahimta sosai ba ko za ka kuma ba su da ba su da ibada ibada na daga cikin abin da gaskiyar magana ya kamata mu tashi tsaye akai a wa- yana daga cikin abin da zai sa addini naka yi ya zama yayi laushi kuma ya sa maka albarka a abin za ga wasu daga cikin ɗaliban ilimi suna ganin kawai dai wani alkarin da ake yi duk aikin da aikin jahilai ne amawa wannan kana maka gatsi ne dole ka zama kana da ibada dole ka zama kana da ibada ba a ce wai dole zai ka zama ka- kana yin abin da zai gaji da kai ka rasa neman ilimi ba amma ka samu wasu abubuwa wasu al'aura da zaka rika yi kai ma Ah, qala abu hatim abu hatim sai ya karin bani ke cewa la yabiu hadda akhirati bima qasada fil ilmi ya kamata mu ilimi kar ya sai da rabansa na lahira bima qasada fil ilmi saboda abin da ya niyyata na'am to ya to haka ya kara fada wannan maganar waye ce shi sha'abi din ko abu hatim to me yace Mm, kare. eh alerin jaye ne al'aqilu tace mai hankali ta aina- ba ba shi na karanta ba al'aqilu ko eh kamar ina da shi ai al'aqilu la yabi'u hadda akhirati ko wato ah, mai hankali baya sai da rabon lahirarsa bima qasada fil ilmi da abinda wato ya ya nufata na ilimi din lima yanalu saboda abin da zai samu na ilimi lima kasar da abin da yake cikin niyyarsa fil ilmi na ilimi lima yanalu saboda kai abin da zai samu min hudami hadhihi dunya na wato kawace kawacen duniya kawai je sai da lahirarsa da wannan da annal ilma saboda shi shi ilimi laysa al qasd fihi a nafsuhu ba wai shi zau- wato gundarin ilimi shine wato abu makasudi ba ba wai kanka ka samu ilimi a ce kai mai ilimi ne shine asalin makasudi ba duna ghairihi kuma bayan wani waninsa la'anna al-mubtaga min al-ashiya saboda abinda ake nema da abinda zaka nema abinda kake nema naf'uha shine wato ka samu amfanin abin la nafsuha ba wai shi hakikanin abin ba in ka samu abin to amma za ka samu amfanin ba ka zai zama maka nauyi kuma wal ilmu wa nafsul ilmi shay'ani shi kuma ilimi da asalin shi ilimin kuma abu ne guda biyu ka amfana da ilimin ka samu amfanin makarantar da kuma shi ilimin abu ne guda biyu ba dole sai an rarrabe hau ake haɗa duka biyu kai faman akba a an naf'ihi ko duk wanda ya rufe idansa daga amfanin ilimi lam yantafi bi nafsi to bai amfana da asalin ilimin ba shi wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba zai zama kamar wanda yake cin abinci baya kuci wal ilmu lahu awwalun wa akhiru shi kuma ilimi yana da farko da ƙarshen sa saboda haka a yi ilimi saboda a samu amfanin ilimin kana ilimi saboda a ce maka kai malami kaga kana ilimi saboda nafsul ilmi ne ba saboda shi manfa'a da ilimin ba sai mu dakata ana na'am لأن المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسها eh ba haka bane ba eh ba ni sai in- sai sai sai in gyara eh a zan gyara wannan zan rubuta wannan wannan yanzu Eh, okay so يقول shi ne kawai bane shigo shi kuma nan nan ya ya- ya kara al'ambari a wurin ok to wannan anan ya shashe da a bayan baitin yake Sufyan ibn Uyayna wani shekara ya rasu Eh, ya yi shekaru da da tsawo shi kasi imam Ahmad sun same shi bal ma wanda suke dan bayan su ma sun kama imam Ahmad amma sun same da tsare kun sa su eh, waki su kuma Abdullahi Ibrahim bin Mahdi da kuma wani shekara ya rasu Abdu- um, wakilin jara'ar ru'asi ya rasu ɗari tara da ɗari- ɗari da casa'in da bakwai da shekara ɗaya shi kuma sufyan ibn uyaina abdurrahman ibn mahdi ya haya bin sayyid al-qattan suka rasu wannan shekara a- da- ta daga cikin shekaru da malamai ke daga daga amul amul fuqaha shekara ta ɗanyen malamai da suka rasu sau ko rika rike su akwai shekaru da ga an samu su wanda zai wasu shekaru da za ga an sa- an same su eh, an sami malamai sun rarrasu a wannan abu. kamar hamad ibn zaid da imam malik shekara ɗaya suka rasu ɗaya saba'in da tara amma malik ya riga shi rasu ba sai muhammad bin zaid bi shi daga baya shi ma sufyan ibn uyayna dama ya dan girme su su su su al-qattan ya ji ya gan shi kurhir waya ce wannan daga wajensa cewa ya gan shi kamar ya ya dan canza ba kamar yadda ya saba haddace abubuwan daga baya ba har ya fara cewa to malamin mu fa ko kuma abokin mu wani wani ya da shi shiga da san su Eh, eh, to za mu karanta wannan ne adabu zafaf ne ko adabu zafaf ko lokaci karanta tun da dai ba- ba ba yawa Eh, sai sai ku dan bani aro نعم سلام طيب اوكي تو آه آه اداب الزفاف نا شيخ الالباني تو وجوب اتخاذ الحمام في الدار wajibcin a sami waje na wanka ba fa ban daki ba Eh, ba- ba- ba magi waje da za a biya bukata ba waje da za a rika wanka saboda ai kaga in za a aka kwanta da yau ai dole a yi wanka su al'adarsu a lokacin nan wajen wanka suna iya yin wanka a cikin ɗaki dama ko kuma samu ɗan wajen wanka haka na musamman to shi ne cewa dole sai a samu waje a ce- a inda za su yi ɗan kwanta ɗin zama akwai inda za a riƙa yin wanka ba sai an abin nan ba to kan zama suna yin ibada kullum da sai ba wajib alaihi ma an yattakhidha an yattakhidha hammaman fi darihima wajibi su riki wani waje za su riƙa yin wanka a cikin a cikin gidan nasu wala yasma'u lahum an tadkhul an ah, ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق kar ya bar matarsa kawai ta rika shiga masal ban daki na na kasuwa ko inda jama'a ke kada kaina a wajen fa inna zalika haram wannan haramun ne wa fi ahadith haka akwai hadisi suka zo al-awwal la farko an jabir hadisi daga jabir radiyallahu anhu qala shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana min billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu hali fala yudkhilu halilatahu al-hammam wanda yayi imani da Allah da ranar karshe kar wato ya shigar da matarsa ta shiga cikin bayi kaga nan ya fasara maka in bayi ake magana wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yud fala yadkhul al hammam illa bi mi'zar wanda imani da Allah da ran kashe shi ma kai ya shiga kada ya shiga wato a ban daki na wanka inda mutane ke shiga wani lokaci ana ganin fuskokin su kuma gashi mutane a jere haka illa bi mi'zarin sai da wato iza sai da sai da wato abin da zai sa damaran da zai sa zan da zai sa sa kanshi a jikinsa ba kawai za ka wani lokacin ƙauye na yi ba kawai je wani rafi kawai kowa cire kayan sai ta abubuwansa haramun ne wannan haramun ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al-khamr kada ya zauna a wato dining table me dining table da Hausa teburin da za a zauna ana cin abinci shi ah, abinda ake sa abinci a wanda ake ake zagaya giya ana raba ma kowa kada ya zauna wannan sai yan abuja Allah ya kyauta duk inda zaka zauna wajen cin abinci ah, ba wajen wajen dan cin nama ko wajen cin kifi to sai da wajen cin wajen giya to sai dai mutum ya hakuri kuma ko lokaci haka nan ko kuma ka abin nan ko ka take abin to amma kaga matsala cewa idaru alaiha alhamd a gaba ka ake rabawa in ka zauna sai da kace kai ma ka sha sai da kan coca cola Allah ya kyauta eh yace akhrajahu al-hakim wa lafdhu lahu wa tirmidhi wa an-nasa'i ba'd wa an-nasa'i ba'dahu wa ahmad wal jurjani min turuq an abi zubair an jabir قال حاكم صحيح على شرط المسلم ووافقه الذهبي قال الترمذي وحديث حسن وله شواهد كثيره تراها في الترغيب والترهيب to hadisin da ya tabbata dama akwai maganan saba na abi zuba al-makki daga daga jabir ba ba barin karanta shi abin da ke faɗa din wa fi hadha al-hadith dalil ala anna al-hammam kana ma'ruf fi al-hijaz wannan dalili ne akan cewa wato wajen yin wanka abu ne sananne a wajen a wajen mutanen mutanen Makka da Madina kun ga wajen ko can kasan karshe nake karantawa eh wannan bayani ne mai tsawo mai shi kawai ci gaba da bayanin mu a tsani hadisi na biyu an ummi darda daga hadis kala ta ce kharajat min al-hammam kharajtu min al-hammam na fito daga ban daki falaqiya ni rasulullahi sai manzo Allah ya gaba da ni fa qala ce min aina ya ummi darda daga ina haka wa qala ce min al-hammam daga wato majewayi na wanka fa qala wallazi nafsi bi yadihi sai manzo ce na rade idan da raina ke hannunsa ma min imra'a babu wata mace tadau thiyabaha fi ghairi baiti ahad min ummahatiha da ta cire duk kayanta a gidan da ba gida ne na iyayenta ba illa wa hiya hatikatu kullu sitrin baina hawa bin rahman sai ta cire duk wani sutura na mutunci tsakaninta da da Allah ta'ala mai rahama kaga wannan shi ma daga cikin abin da sai a shafa albani cewa na wajibi ne kenan kada ya batta kada bar mata sun ga tafiya wani bugudun bugudun haka wannan ke cewa akhrajahu ahmad wa dulabi bi isnadain anhuma ahaduhuma sahihun wa qawahu al-mundhiri وبهذا الحديث دليل على ان الحمام كانت ولا شكنا yayi sai mu dakata anan sai mu je al-thalith mun do mu kuma sai mu karshe wata ina sai mu dan yi bayanai na malamai kan wannan amma dai abu a fili yake ba bukatan wani wani dogon bayani ba shi shi gidaje yanzu da muke shi irin gidan kantin nan wannan kawai sai ka dauka ba zai lalata gaskiya ba kamata ya yi ya zama duk ba wai dole wajen da za a ce za a biya bukata ba dole amma dai ya kamata a ce mace matar mutum zama tana suna da wani waje wanda yake ba za ta larura ba ta haɗa da wasu mutane ba an ta shiga wanka ni yadda take son ta rufe jikinta ta fito da akwai ruwa a jiki za a shiga fito da a wani yanayi ba za ka ake so ba jikin zai saki da sauransu don haka wannan shi ne abin da ya fi kyau mata a san sa musu ban ɗakinsu a cikin ɗakinsu na wanka su shi ban daki na wanda za a biya bukata ko zan civilization din baya suna ganin karanta ne daga su ba ba za su yi ba ko haka yanzu abin ya canza duk da kuma kuma wai ba kwanisa suke ba dan duka ba bayi in ba mishi ventilation na kirki ba zai ga kawai da an shiga daya biyu sai ga an da biyu sai an bar an ya ta ya fara shi ya ga karanta ya zo daga nan sai mu dakata da ko نعم ايه eh me shi ne isa kada je ya ce zai shiga ba fa ba fa ban ake kai naka ba wannan wannan haka yazo a a saken sa amma kuma malamai sun masa kaidi da wannan abin da shi albani ya maka dajiyarsa a farko ko in ce maka shimfida a farko in zai abin da ake magana ai shi ne ake ruwaitowa cewa eh yawo sunna ne nake jin babu Ahmad cewa shi yayi da yaji zai wankan sai ki yadda ya shiga da ya shiga inda mutane ke yi kawai sai kayan su shi sai da ya sa almi'izar din da kuma daga baya ma sai ya sami mubashir daga a ru'ya mubashira ya sami mafarki da ya samu bushara a cikin haka to kuma galibi yana ga suna haka tunda ai da wani za ga wani su bai ka an yi sanye fara haka kuna wakan za ku iya ba hira da juna to kaga kuma aje a cikin mutum ba zai sa wani dan abu da zai dafa jikinsa ba kaga ai zai bai zai zama kore ne juna ba ku gani kuna kuna
wani suka sai mata to ka gani a kan barna ke suna wanka lara kawai tsara to kaga hauka ne wannan kuma har ma zan ma Ka gani.
wani suka ma kuma ana saboda haka wannan wasu abubuwa ne da kai yanzu ba kila shi ba kaje ba ba gane ba wani abu da ake yi a baya kuma a yanzu ma ba an daina ne ba inda suke maguzawa na tunanin maguzawa jahilai nake magana dan dun turawa duk suna wannan ba su duk ba ruwan su dai su ma ba mutane su a karamar sallah wannan dining table ga wuraren da ake sai da kifi farfesu Eh.
ana da kifiya da sauransu na idan shi mutum fasikan ya zo ya ci farfesu har farfesun da ya kifi ko na kaza ko ma na menene eh sai sai ya wancan shi yana shan in ya shiga larura a to ai kaga ba ma maganar ma wai na shin biya ba inda dai ka zauna dai yana Allah ya faɗa yudaru alaihi al-khamr yudaru alaihi al-khamr wannan ma idan da ka zauna dai dole wani ya taɓa zama ya sha biya kila ma sai da wani tashi ka ka zauna wani mako to wannan shine in ba larura ba sai ka kyale musu kayan su amma za a guda ba san ya za mu biya mutum zai ba dole kai ai hakuri a haka Eh, ai client ina suna da hotel a Abuja galibi suna da kwarar sura kuma ana nake cin abinci ba ta farfe su ga ba su cin biya kuma galibi za a strike bill in za a strike bill haka ake strike bill galibi za ku strike bill wanda ke na waje kwarewa to sai dai ku zo faɗa a wani waje kwarewa sai ku strike bill a haka ai ga maka ni Eh, mu ba dole da haka ai da haka muka muka tafa ba a shan biya Eh, ai, kai.
kamun abinci ina daga cewa da sa daga bayan abuja ta sirri min gaskiya duk wani suna sanya addini musamman wanda taɓa zama a kano kazan ɗan kano fa bai san bai bai san aljanna da yake ciki ba sai ya je wani waje in ka je wani waje za ka ga abin ba ba ka ba kanka ya je zai ga zai ga ya je wata wata- wata duniya ya je ta zarin jumala ta abin da baka da Allah ya ba mu dada wannan kusa da Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in